العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من عين الله دي شاترا قوة الجماد الأولى hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1442 muna kuma uku ga watan ɗaya shekara ta 2021 Allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na Muhammad Tafi'u Foundation da ke barki GRA a garin Gumal don ci gaba da karanta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslimi ka'annaka taraha na babban malami Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wancan satin mun kwana ne tsakiyar karatun da malam ya kulla al-i'tidalu min ar-ruku'i dagowa daga ruku'u wa ma yaqulu fihi da abinda mutum zai faɗa a lokacin dagowar daga wannan ruku'u din. Malam ya kawo wani hadisi na Imam Abu Dawud da Hakim Imam Hakim ya inganta hadisin wa wafaqahu az-zahabi imamu az-zahabi ya goya mashi baya kan cewa ingantacce ne sai yace karshen inda bakwan ba a manta ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin dagowa shi ne yana daga gadan bayan shi yarfa'u sulbahu wa yaqul sami Allahu liman hamida yana dago gadan bayan sa sanai yace sami Allahu liman hamida sai yace to irin haka yayi umarni da al-musi'a salatahu wannan mutumin da ya muna na sallar shi faƙala lahu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da shi la tatimmu salatin li ahadin minan nasi sallar daya cikin mutane ba ta cika hatta malam sai sa daddadash ma'ana har sai ya kyautata alwalai shi ya kyautata tsarki yayi alwala yayi kaza yayi kaza ne ke ta yukabbir kabbarar harama daddadash abubuwa da su biyo baya thumma yarka'u sannan yarku'u dadadadash thumma yaqulu sami Allahu liman hamida sannan mutum ya ce sami Allahu liman hamida ana faɗin wannan kalmar ne sami Allahu liman hamida hatta yastawi qa'iman yana faɗin ta har lokacin da mutum zai daidaita yana sai da haka kenan mun samu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen faɗin sami Allahu liman hamida a cikin sallah Allah ya ji wanda yake gode mashi ko Allah ya ji wanda yake yaba mashi Imam al-Bukhari da Abu Dawud sun rawaito hadisi da suke cewa wa kana idza rafa'a ra'sahu manzon Allah ya kasance idan ya dago kanshi istawa yana daidaita ma'ana yace sami Allahu liman hamidahu ya dago ba yana ɗaguwa bai yake tafiya shi ne sai istawa daidaita yake hatta ya uda kulla fiqarin makanahu har sai kowace gaba ta koma gurbin da Allah madaukakin sarki ya halitta ta mana yanzu in ya tsaya tsar to duk kashin da yake tsaye sai ya koma tsaye duk wanda yake kwanta sai ya koma ya kwanta babu gaggawa kenan a wannan gurin natsuwa yake sai yadda dukkanin halittar jikinta sai ta koma yadda Allah madaukakin sarki ya halice ta shine hatta ya ura kulla fiqarin makanahu sai kowace gaba ta koma inda take kuma kana ya kulu sannan ya kasance yana cewa wa huwa qa'imun a lokacin da yake tsaye rabbana walakal hamdu wata riwaya ce rabbana walakal hamdu wata ce rabbana lakal hamdu ko da yake ai babu abin nuna wa ko ni kadai nake gani so maza Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tsaya a tsaye sai ya bude bracket malam sai ya sa rabbana a cikin bracket kuma sai sake buda wannan dan kausin na tsaye sai ya sa wawun a ciki ma'ana yana cewa rabbana lakal hamdu wani lokacin yana cewa rabbana walakal hamdu to he manzon Allah yana tsaye ne yake faɗin wannan da haka azkar ɗin guda biyu ne akwai sami Allahu liman hamida akwai rabbana wa lakal hamdu sai ce lokacin da yake dago kanshi yake faɗin sami Allahu liman hamida in yana tsaye can karkar sai kuma ce rabbana wa lakal hamdu misali ko yanzu na gaba muna ruku'u dama dai haka muka saba yi ko yanzu haka muna cikin halin ruku'u sami Allahu liman hamida yanzu lokacin yana dagowa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗi wannan bayan yana tsaye kan karkar a tsaye sai kuma yace mai rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu dan haka azkar din guda biyu ne dagowa sami Allahu liman hamida ya tsaya kan karkar a tsaye sai kuma yace mata rabbana wa lakal hamdu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi a lokacin dagowa daga ruku' wa amara bi zalika kulla musallin da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni ga du masallaci du mai sallah an umarce shi ya faɗi me sami Allahu liman hamida ko rabbana wa lakal hamdu na'am wa amara bi zalika yayi umarni ga haka kulla musallin dukkanin mai sallah mu'tamman aw ghayrahu shi yake limanci ko wani shi faqala sai yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina sallah to me da mu faɗi kenan دقة سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد shi da ya magana sami Allahu liman hamidahu a baya ai bai ce komai akan ta ba har sai da ya gaya mana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana tsayawa can karkar a tsaye idan ya tsaya kuma sai ce rabbana wa lakal hamdu sai ce da hakan ya yi umarni ga dukkanin mai sallah musamman a ghairahu shi ne yake ake jansa ko kuma shi ne yake jan sallah da haka yanzu kenan lamirin umarnin yana komawa ga mai yana koma kan rabbana wa lakal hamdu ko kuma yana haɗuwa hassami Allahu liman hamida dalibi lamir yana koma abinda aka ambata a ƙarshe abinda aka ambata mana a ƙarshe rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu matsala ce na sani ɗan uwa suna ana ta yi tattauna ta har yau ba samu da dalili da zan rike ba za ka tadda idan kuna sallah lokacin da mamu zai ɗago za ka je ce maka sami Allahu liman hamida sannan ya sake maka rabbana wa lakal hamdu har yau ne na kasa samun gamsasshen dalili wata kalina ga ita ce ta biyo ku wasu suka faɗi cewa duka umarnin guda biyu ne ko sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu amma dai har gobe ni abin da na kiyaye shine umarni liman zai ce sami Allahu liman hamida lokacin da yake dagowa idan ya dago ya zauna ya tsaya daidai a tsaye da shi da mamu duka za su ce rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu ko sauran sigogin ma da lamu tadda a nan gaba sannan sai ce sallu kama ra'aitu muni usalli za mu samu ƙarin bayani a gaba insha Allah wa kada ya kulu a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito kenan da Abu Awana da Ahmad ibn Hanbal da Abu Dawud a cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bi shi fa an sa muku limami ne don ku kwaikwaye shi dalilin sa liman aka ce sallah a yi ta da liman ya wuce gaba shi kadai liyu utama bihi dan ake kwaikwayo ne da shi wa idza qala sami Allahu liman hamida idan limamin ku yace sami Allahu liman hamida fa qulu to ku sai ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu kuma mu sai ku ce Allahumma anan ya kara mana Allahumma ko Allahumma rabbana walakal hamdu yanzu anan imamul albani sai ya raba aikin liman ya kuma raba aikin ladan da kuma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sa muku limami ne dan ku kwaikwaye shi anan kuma sai manzon Allah ya faɗi ya za a yi kwaikwaye shi in yace sami Allahu liman hamida anan sai ce ku kuma sai ku ce rabbana walakal hamdu ko kuma Allahumma rabbana walakal hamdu kamar an raba aikin ko da haka kenan wanda yake da fahimta a baya cewa da liman da mamu ne za su ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu saboda manzon Allah ce sallu kama ra'aytumuni usalli to kuma sai ga umarnin sa yace amma fa idan liman yace sami Allahu liman hamida wa qulu Allahumma rabbana wa lakal hamdu ku ce rabbana wa lakal hamdu sai yace yasma'u Allahu lakum Allah zai ji abin da kuke faɗi فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم domin Allah madaukakin sarki ya faɗa ta bakin annabin shi tsira da amince tabbata a gare shi sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda yake gode mashi wannan dogon hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi ga sahabban shi ya dan yi hakuri kadan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana faɗi ga sahabban shi cewa idan an zo sallah idan liman ya yi kabbarar harama to kuma ku yi kabbarar harama in ya yi karatun fatiha lokacin da ya ce gairin magbobi alaihim wala dolin sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ku ku ce amin in kun ce amin a cikin sallah yuhibbukumullahu tabaraka wa ta'ala to Allah madaukakin sarki zai kaudace ku fadin amin a sallah yana jawowa kauna tsakanin Allah madaukakin sarki da bayin shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada sai ce to in yace amin sai ce fa idza kabbara fa kabbiru sai ce fa tilka bitilka idan liman yayi ruku'u to kuma ku yi ruku'u in ya dago yace sami Allahu liman hamida Allah yana jin wanda ya gode masa yanzu kamar ga muku ake kun yi yabo a cikin suratul fatiha kun yi ruku'u Allah ya sanar da manzon Allah Allah ya ji wannan yabon da roko sai aka ce sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda ya yabe shi ya mai kirari ya yabe shi ya gode masa ko kuma sai ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu ya ubangijinmu Allah ubangijinmu godiya a gare ka take kun yi yaban an faɗa an ji yaban naku sai kuka wa Allah maɗaukakin sarki godiya akan wannan yaban ba duk yana idan liman ya ce sami Allahu liman hamidahu kuma kuka ce sami Allahu liman hamidahu kamar an samu maimayin magana da yawa ko amma idan ya ce sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda ya gode masa sai kuka ce rabbana wa lakal hamdu to ubangiji mun yi godiya tunda mun yi yabo ka amsa ka ji to Allah muna sake godiya a gare ka فإن الله تعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده الله زي جوان دي يقول يمش وألل الأمر بذلك في حديث آخر بقوله من ذن الله صلى الله عليه وسلم ديو أمرني نسيوا فتي ربنا ولك الحمد هو اللهم ربنا ولك الحمد يا فتا وانا حديث زمن كنشي وان إمام البخاري ده مسلم سكر ويتوهي imamu turmizi ma ya rawaito shi kuma yace hadisi ne ingantacce fa innahu man wafaqa qawlahu qawlal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda fadin shi na rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu yace duk wanda ya fada suka fara tare da shi da mala'iku lokacin da zai sa wakati su ma mala'iku sun zo wajen wakati an yi daidai da daidai gufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta mai duk zunubin da ya shigo sallah da shi in dai an samu wannan daidaito din to Allah madaukakin sarki zai gafarta mishi Allah ya gafarta mana dan haka kenan a cikin sallah ana samun gurare da in mutun yayi da shi ake gafarta zunubai shi mun wuce daya a baya ga daya yanzu wanne ne na bayan fadin amin idan mutun ya ce amin suka fara da mala'iku suka kare ana gafarta zunubai shi rabbana wa lakal hamdu ko lakal hamdu idan mutum suka fara da mala'iku suka tare da mala'iku nan ma Allah madaukakin sarki na gafarta zunuban shi Allah ya gafarta mana wa kana yarfa'u yadahi inda hadha al-i'tidala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga hannun shi inda hadha al-i'tidali a lokacin wannan dagowa lokacin dagowa daga ruku'u manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga hannayen shi alal wujuhil mutaqaddima a bisa fuskokin da suka shuɗe yaran nan masu surutu ɓangaren mata masu surutu ɓangaren mata na wa kana yarfa'u yadayhi inda hadha al-i'tidali yana daga hannayen shi a lokacin wannan daidaiton alal wujuhil mutaqaddimati a bisa fuskokin da suka gabata fi takbiratul ihrami a lokacin kabbarar harama wa yaqulu yana fadi wa huwa qa'imun a lokacin yana tsaye tamamarra anifan kamar yadda jawabi ya shude yanzu nan duka gana abu biya ga mana ko uku duka a kwatance ko yana daga hannayen shi a lokacin dagowar irin yadda yake a lokacin kabbarar harama in ya tsaya a tsaye sai ya faɗa abin da ya shuɗe yanzu shi ne rabbana walakal hamdu mu samu ne gwada mana ya ake ɗagowa daga ruku'u da ɗaga hannu da kuma fuskokin da suka gabata a lokacin kabbarar harama a samu ne gwada mana ɗaya tsaya a daidai kyamara aika yana baya can ya dai kamar ko gaba ko Nah. Dagowa daga ruku'u ba, tare da kabbarar harama, auka da kabbar da hannu. Akwai sai ana jinka ba? ɗaya kenan yanzu lokacin da yake ɗagowa lokacin muka ga ɗaga hannun shi ko da ya tsaya tsaye sai ce rabbana wa lakal hamdu sai sufa ta biyu rukun da zaka sake ka dauko a kana rukun ka rukun za ka yi na irin na bayani wani hau wanda ya gane na kana halalu yanzu ga shi a cikin rukuku ko? na mai ka ɗau wani kai ke nan na ne ba mace sarrafa farko ok to dawo daga farko duka duka gaba da sun kafin guda na Sufa biyu, saura ɗaya. yanzu kana ɗagowa kana ɗaga hannu ko da ka tsaya sai kanta rabbana wa lakal hamdu siffa ta biyu fa na'am biyu kenan Thank you. ربنا biyu kenan Na'am, assalamu alaikum. Aisha shikenan. Assalamu alaikum. Wato sufofin da suka wuce a kabbarar harama sufofi ne guda uku. Za su iya cika uku a lokacin mutum yana cikin halin tsayuwa. Galibin da suka kwatanta in sun zo ta uku suna samun tangarɗa. Saboda an ce sami Allahu liman hamida a lokacin ɗagowa aiki. da siffofin ba za su cika uku ba har sai lokacin da mutum ya ce sami Allahu liman hamida a lokacin da yake tsaye ɗaya daga cikin sigar ba ne ba lalle ba sai ka ce sami Allahu liman hamida hu lokacin da kake dagowa amma bambancin sami Allahu liman hamida hu da rabbana wa lakal hamdu ita rabbana wa lakal hamdu sai ka gama daidaituwa ne ake faɗinta sami Allahu liman hamida hu kan ka gama daidaituwa ake faɗinta wata kilke na ina gwadanta ne Allah ya sabbata lafiya Now, yanzu kaga haka a ruku'u ne. Sami Allahu liman hamida. Yanzu kaga ta farko ina dagowa ina daga hannayena. Ita ce siffa ta farko. Siffa ta biyu. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Yanzu kaga yadda ne sami Allahu liman hamida. Na daga hannuna na mai da shi kirji sannan na mai na faɗi rabbana walakal hamdu siffa ta uku Allahu akbar siffa ta farko afwan ita ce ina dagowa ina daga hannayena siffa ta biyu bayan na faɗi sami Allahu liman hamidahu na daga hannayena sannan na faɗi rabbana wa lakal hamdu kaga me na samu dagawa tare na faɗa me bayan sami Allahu liman hamidahu yanzu siffa ta uku sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu yanzu hannun ne ya fara ɗagawa sannan na faɗi sami Allahu liman hamida bambancin su da rabbana wa lakal hamdu ita rabbana wa lakal hamdu sai ka gama tsayawa a tsaye kan karkar ita kuma sami Allahu liman hamidahu ba dole bane sai ka gama tsayawa can karkar ka daidaita zaka faɗi sami Allahu liman hamidahu da haka in kana buƙatar siffofin uku su saka ɗayar dole sai kana tsaye zaka samu siffa ta uku kamar yadda suke ne a kafara harama wallahu ta'ala alam na na'am wa kana yarfa'u yadayhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da daga hannayensa inda hadal i'tidali a lokacin wannan dagowar alal wujuhil mutaqaddimati fi takbiratil ihrami a bisa fuskokin da suka gabata a lokacin kabbarar harama wa yaqulu yana fadi wa huwa qa'imun alhal yana tsaye ita ce rabbana wa lakal hamdu shine kama marra anifan imam al-bukhari da muslim kusan su ne suka rawaito ruwayoyin da kuma lafazan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa na rabbana wa lakal hamd sai ma yace maka siga ta farko akwai riwayar bukhari da muslim da Allah afwan yaran nan na baya kofa ta baya da Allah a san saurara kaɗan na'am wai masu agaji suna ina ne na'am siga ta farko ita ce wadda Imam Bukhari wa Muslim suka rawaito shine lokacin da mutum yace sami Allahu liman hamida siffa ta farko shine sai rabbana walakal hamdu rabbana walakal hamdu wannan ita ce siga ta farko sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu wannan kamar ita muka fi yau da kullun ko wa taratan yaqulu wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi shi ma riwayar bukhari da muslim rabbana lakal hamdu bambancin su da na farko kawai wawun rabbana lakal hamdu ubangijin mu godiya a gare ka take rabbana kai ne ubangijin mu wa lakal hamdu a gare ka godiya take bambancin ta farko da ta biyu wawun rabbana wa lakal hamdu rabbana lakal hamdu wa taratan wani lokacin yadifu ila hazaini lafzaini waɗannan lafuzan guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ƙara mishi qaulahu fadin shi bisa hadisin da yazo a cikin sahihul bukhari da musnad na Imam Ahmad Allahumma shine abin da yake ƙara waɗannan lafuzan guda biyu lafazin farko da na biyu zaka sake ɗaukowa kowanne sai ka sa Allahumma a farkon shi mun ce siga ta farko rabbana wa lakal hamdu in zaka kara mata allahumma sai ka ce allahumma rabbana wa lakal hamdu mun samu nawa kenan biyu siga ta gaba rabbana lakal hamdu ita ma sai ka kara mata allahumma allahumma rabbana lakal hamdu mun samu guda nawa guda hudu rabbana wa lakal hamdu rabbana lakal hamdu اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد duk wanda ka faɗa a bayan ka daidaita a lokacin tsayuwa insha Allah abin da ake da bukata ya kuma ana so mutum ya rika cancanjawa idan an saba zai kana cewa rabbana wa lakal hamdu wata rana sai a ji ka ce rabbana lakal hamdu in kana da wani yaro mai nasi sai ka ce baba ya lalle ka ce rabbana lakal hamdu sai ka ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke wata rana ya ce rabbana wa lakal hamdu wata rana ya ce rabbana lakal hamdu wata rana sai baka labari ai na ji masallacin guri kaza ladanin ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu sai ka ce shi ma ya inganta ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake ya ce maka to ai kuma an ce Allahumma rabbana lakal hamdu kaga shi ma dai ilimi ne to amfanin mutum ya san cewa manzon Allah ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ko da ɗaya ya riƙe to ran da ya samu wanda ba nasa ba ne ba za a yi sun farba shi ba ya san nasan ya inganta na wani ma ya inganta wallahu ta'ala ala wa kana ya amuru bi zalika fa yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana umarni da fadin Allahumma rabbana lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu yana faɗi kamar a cikin hadisin Bukhari da Muslim idan qala al-imam sami Allahu liman hamida fa qulu Allahumma rabbana lakal hamd fa innahu man wafaqa qawlahu qawl al-mala'ika wanda duk faɗin shi ya dace da faɗin mala'iku gufiyar lahu ma taqaddama min zambi za a gafarta mashi abubuwan da suka gabata na zunuban shi wallahu ta'ala a'lam ina ga wannan su ne ƙarshen abubuwan da za mu faɗa lokacin ɗagowa daga ruku'u ƙari shine addu'o'in da ake ƙarawa a bayan an ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu akwai tarin addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa a bayan na ga in jona su da karatun zai mana matsawo matuƙa da gaske don haka na takaita su insha Allah sai zama to karatun mu na gaba ƙarin addu'o'in da ake faɗi ne a bayan rabbana wa lakal hamdu sune za mu tattauna a sati mai zuwa insha Allah ta'ala abinda muka faɗa da mutu daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake kuskure Allah ka nuna mana mu gyara mu yi ma aiki da abin da ya dace sai tambayoyi da aka tara ina ji ko tun wancan satin ne wanda ne suka rubuto assalamu alaikum Allah ya kara wa barka lafiya amin malam mai matsanancin ciwon kai ya halatta yi sallah a zaune idan ya yi a tsayen yana shan wuya wajen ruku'i da sujada matsawar akwai lalura a lokacin yin sallah in an yi za a samu takuruwa da rashin jin daɗi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga sahabbai shi salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbi kai sallah a tsaye idan ba za ka iya ba ka zauna idan ba za ka iya ba ka yi a kwance a gefen hakarkarinka to don haka dole ne kabbar ta sallah in yayi ruku'u da sujada sallar ba za ta samu cikar da take so ba za a samu takuruwa matsawar zai yi ta a zaune ta zo da cikakkiyar nutsuwa to wannan yayi ta a zaune ne abin da yafi dacewa assalamu alaikum mana ina so a ƙara mun bayani akan wankan janaba da kuma yadda ake yi idan kana da aure kuka kwanta da matarka turmi da taɓarya ko yana jawo janaba in kai mafalki ta yi aure an kai ma matar kun kwanta wani abu ya fito ta gabanka shi ma haifar ma da janaba ko ina ga suna hanyoyi da ake samun janaba idan aka samu wannan wanka ake shi wankan janaba ana yin sa ne da ruwa tsaftatacce ana yin sa ne siga guda hudu ko siga guda uku akwai sigar da kawai farlan ake lura da su in farillan kawai za ka lura da su shi ne samu ruwa mai tsarki ko ina a jikinka ka ji tsari da ruwa ya wanku tsaf shi kenan bukata ta biya in kuma so kake ƙarin tsada to shi ne ka zo ka yi tsarki sai ka wanke inda najasar ta fara taɓawa ka tsabtace wannan gurin sai ka yi alwala sai kuma ka bi tsaginka na dama ka bi tsaginka na hagu shi ma wannan idan ka bi siffa ta wankan janaba siffa ta uku shine a samu alwalar amma ba lalle bane ka kula da wannan tsagin na dama da tsagi na hagu almuhim shine in dai mutum ya dauki ruwa mai tsarki yayi niyyar kawar da janaba ko ina a jikinsa ya samu ruwa wannan wankan janaban ya inganta kuma kana fitowa idan ka wuce masallaci sallah ka tayi kayi alwala a cikin wankan ko baka yi alwala a cikin wannan wankan ba saboda ita wankan janaba sama take da alwala duk wanda ka gani a secondary school in dai bisa al'adar karatu ne to yayi primary kana ganin to ana kaddara primary ba tashi bi da haka to duk wanda ya wankan janaba ko yayi alwala ko bai alwala ba ana kaddara cewa yayi alwala a ciki da haka zai wuce a sai yi sallah da haka wanda yake da showa a gidansa yana zuwa kawai idan ya wankan janaba ya kunna ta kawai ku tana zubar da ruwa na tuttuɗa jiki shi ƙarfe dai tabbata ya zama jiki a ko'ina jakab babu sauran da ciko yana fitowa kawai iya tsatsafe jikinsa ya sa wandansa hike na kawai ya wuce masallaci wankan janaba ya insha Allah ta baraka wata al'amarin addini akwai matuƙar sauƙi kawai abin da ake da buƙata niyya niyyar mene niyyar kawar da janaba duk waɗancan ayi kaza ayi kaza ayi kaza in ba su samu ba kawai a watsa ruwan gaba ɗaya ko inda swimming pool a gidan kawai tutse hancinka kawai kalli masu fito in ka yi fatan fatan fatan ka jibin za ka fito wasu walawa da suke tahi da kaɗan samu ruwa kofi ne kawai ka wanke kafar ka ta dama ka wanke kafar ka ta hagu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana barin inda ya wanka sai ya wanke kafar ka ta hagu dare ta nazari menene hikimar hile ban dakunan da galibi na kafa ne inda kake wankan janaba za ka ga ƙasa ko inda kake wanka ƙasa tana dawowa tana fantsalar jikin to hikimar shine in ka koma gefe lokacin da zaka wanke da wannan kasar da ƙarin wankan zaka wanke ba tare da kasa ta dawo jikinka ba wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dace Allah ya taimaki malam malam tambaya ta ita ce shin idan mutum zai shiga gida masallaci bayan gida da sauransu sai ya meka kafarsa zai yi addu'a ko kafin ya meka tun kafin ma ya meka din mutum zai shiga ban yana zuwa kofar ban ɗakin Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'i ko yana tafiya yana yi ya je kofar ban ɗakin ya kare amma ba sai ya sa kafa sai ba yana zuwa kofar gidan shi kafin ya sa dan mukulli ya buɗa sai ka ce bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna ko ala Allah rabbina tawakkalna sai ka buɗe kofar gidan sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh sai ka ɗan saurara musu ƙyanƙyanƙyan sai ka ƙyanƙyama in ka ji da muryar baƙi sun kawa matarka ziyara sai ka tsaya ka saurara ka ba su haƙƙin su kimsa sannan ka shiga in ba gidanka ba ne in ka yi sallama aka amsa sai ka saurara ba daga amsa ba sai ka danna kai ka ce ka lallai gidan nan kuna jin daɗi haka a ga an wuce da ɗauku ko kana sallama ana amsa sai ka saurara za ka ji da gida ce bismillah shigo mana to sun gama kimtsawa ko idan ka yi sallama aka amsa sai ka tambaya in shigo sannan sai ka shigo kaga ka samu addu'a ka yi sallama kuma ka nemi izini sannan ka shigo wannan gida ɗin haka shi ma masallaci kan mutum ya sa kafa shi zai yi addu'a shi ma sai addu'a ta shiga cikin masallaci haka fitowa kafin ya fito daga masallaci shi ma a fitowa daga cikin masallaci assalamu alaikum malam mai hukuncin mamun da ke limamin da baya ɗora hannunsa a kan kirjinsa bayan kuma mamun na ɗorawa shin ya kamata duka bisa sallah ko a'a to ba su alƙabdu da ƴan ƙabalu da ƴan sadali ko rikicin da aka yi kai a duniya da kafin zuwan izala ko ƴan ɗariƙo guda biyu haka suke rikici tsakanin ɗaya ɗaya ɗariƙa suna ɗorawa ɗaya ɗariƙar ba sa ɗora su ne ake cewa da ƴan ƙabdu da ƴan sadali suna ta rikici da izala ta zaji ya suka dana ya suka dawo faɗa da izala so abinda muke karantawa dai dora hannu a sallah sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne wanda ya yadda da wannan ya ga ku sallah yana jan ku sallah dalili ne yasa bai ya daga hannun shi kamar na Imam Malik yana da ciwo ko duka da aka bai da bai ya daga hannun shi idan wannan dalilin ne yasa wata hujja ce ta sa bai ya daga hannun sa za a bi sallah bai yadda bane ba zai bi sallah ba ko bai gamsu ba cewa dora hannu ko ku gamsu to wannan kuna da matsala da shi a wajen bin sallah wallahu ta'ala a'lam assalamu alaikum mallam ina so a ja hankalin jama'a akan aikawa da juna akan aikawa da juna sakonni na happy new year shekarar nasara da kuma bukukuwan birthday da ya fara yawaita a tsakanin al'ummar musulmi yanzu musamman a nan garin gumel to Allah madaukakin sarki ya karanta mana shi Allah dauke mana shi baki daya happy birthday da kuma happy new year ga baki ɗayan ta al'ada ce da addinin musulunci bai tsarka yin ta kwaikwayon yahudawa ne da nasara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkiyama ba za ta tashi ba sai ka samu waɗansu cikin al'ummata suna kwaikwayon yahudawa da nasara waɗansu su idan da wani zai kwantar da uwar shi akan titi ya kwanta da ita cikin al'umma ta akwai wanda zai ɗauki hakan wayewa ne shi ma sai ya kwaikwaye ta Allah madaukakin sarki ya ga tsakanin mu da makauniyar kwaikwayo mutane da yawa ɗauka suke abin da bature yi shine wayewa abin da bature yi ci gaba mutane sun kasa ganewa da ku da tura wannan duk iri ne ku kuna da addini su ba su da addini da yawa yanzu matsalar da yake damun kasashen turawa galibin su ba su san me addini ba in ka je za su ce maka kiristoci ne amma wani bai taɓa zuwa coci ba bai taɓa riƙe bible ba bai taɓa tsar wani abu akan bible ba da haka ke nan makauniyar al'ada da ya ga ana irin teki da haka in kana so ka gane wata rayuwar ta bature irin arnan mambila wanda sai an sha wahala ake hango su akan dutse tubur tubur ko to irin haka ita ce rayuwar bature da yawa ba su da addini ba su san musulunci ba ba su san kiristancin ba yanzu in ka rika wani baturan kace ya kawo maka aya ɗaya kat a cikin bible wallahi ba zai iya ba so bai kamata yana abin kwakwayensa ba bai san addini ba bai san al'ada ba in america ta ji ita kuma ya rasa ma to wai wata irin al'ada ake america kowa akwai sun tafi akwai baƙaƙen fata akwai 'yan indiya akwai arna akwai musulmi akwai 'yan ina ne akwai 'yan ina ne akwai masu kar duka an sha kuɗa na wuri da in za ka kwafara za ka kwafara a cikin su za ka tunda kana da cikakken tsari kana da cikakken addini kai irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi akwai masu barka da juma'a wallahi akwai wasu mutane har na yi nufin su kullum garin Allah wa ya turo maka inda juma'a ce yau ma kamar kullum to dai me kuma sai kuma sun gama an yi kaza an yi kaza an yi kaza sai ga mutane su cika ma waya da sakonni kuma an ka tambaya wai ne aka rubuta a cikin sakonni wai tsaya ya karanta ba ba ma ki wanda ya turo maka kawai ya ji dan turanci ya dan yi wa da ihima haifa wani ma ce maka hima ya turanci haka wani mutum ya rubuta yake ta abin da ya bashi mamaki wani lokaci ɗansa yana cikin matsanancin rashin lafiya ya rasa inda zai sa kansa sai ya kira abokinsa likita ya mai zai kiro ta cikin dare da Allah ka taho da gaggawa ka taimake ni ɗana yanzu yana nan yana irin wannan kankarwa harin convulsion ka taho yanzu gida da sauri ɗana da halin da yake ciki yana masa kowane sai ta irin daidai da ake aika sakon sati ɗin na sai ta mashi wish you the same and your family kaga tunanin sa kawai sakon gaisuwa ne ya turo masa saboda haka tunda addu'a ce ka mutu kai ma da kai da iyalanka ina muku fatan irin abin da ya samu dan naka saboda kowa ka makarkarwa kenan so yawanci yawanci mutane yan sakon juma'a kofi an fasu wani ne ya tura kawai suka ga sakon ya burge ga wannan harba sai kaga wani sakon ya gani wajen mutum hudu sun turo ma ko biyar kuma duka sakon iri ɗin to wai me ko barawo kuma tunda bai faɗa daga inda ya samu shi ba wani kuma ya kokare ka ya sai maka kofi ya kofo ne amma zai maka kowa ne amma kai ka tsaya ka karanta abin da ke ciki da karanta wani zai turo maka sako sai ka bi sai ga cewa a cikin sakon ana bayanin wannan abin 2014 yanzu a 2021 yana maka kowa ne a hanyar Kaduna zuwa kaza ana kaza ana kaza wani sakon ba karanta ake tura mutane ake almuhim dai sakon sabuwar shekara da sakon happy birthday da yanka cincin na birthday wannan kazamar al'ada ce ta turawa da yahudawa musulunci zai da alaka da wannan abin mamaki an ce za a wanda suke daukan kuɗi su tafi kano a yi musu kek su ɗauko shakar mota a rungumo kek ɗin saboda karya dare a taho a kawo a kunna mai kyandir kuma da uba da ɗago da uwa haka ana yi kamar abin mamaki a kuma gwantar-gwantar-gwantar a yanka shi kenan a sa ana sawa a baki ana sai ka tsale abin burge a ciki kuma har sai an ga wani uwa gari an so shi yanzu ma an ce an fara babu ci gaba a cikin shi to matsalar musulmi shine duk abin da yake an yi hani a kansa yadda ka san gobarar daji haka yake duk wata al'ada an ta shigo aka ce ba ta da gaida mutane kamar izar ingila su ake amma duk abin da aka ce sunna ce kai tayi kai tayi mutane su ji karba a guje mashi ba da kyau gaskiya kana tura mutum sakon sabuwar shekara yana ma kallon baka waye ba kana tura masa sakon barka da juma'a yana ganin baka waye ba kana tura masa sakon birthday yana ganin ba kare ba kuma galibi yan fesu su suka cutar da mutane za su gaya maka da wani da wani cikin abokanka gobe suna da birthday kai musu fatan alkhairi za a gama da wani da wani zai sun yi birthday da wani da wani shekaran zai sun yi birthday ga mutum ya ɗauka imana gasa happy birthday hbd ko hbd hbd ana ta sawa mutum sai ka rasa ne a Allah ya samu dace. Assalamu alaikum malam menene matsayin matsayi da kuma asalin mafarkin da ke wajabta wa baligi wanka kuma shin akwai wata matsala ga mutum mai shekaru da yawa wanda bai taɓa yin makamancin wannan mafarkin ba tunda ya bayyana cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna makamancin wannan mafarkin da aka tambayar guda biyu ce ko wankan da yake wajabta mafalki shine mutum ya ga ya kwanta da mace kuma da ya kwanta mani ya fito ta gaban shi in mace ce ta ga ruwa ya fito ta gabanta wannan wankan shi ne mafarkin ina yake wata wankan janaba duk abin da kai a mafalki in wani abu ya fito ta gaban ka ba wannan ba mafalki ba wankan janaba a cikin shi idan mutum ya kai shekarun balaga har ana gobe ɗaurin aurensa bai taɓa yin mafalki ba sai ne ba abin da yake faruwa dama musulunci ya ajiye ɗayan alamomin balaga ne ta hanya guda uku ko hudu hanya ta farko shi ne tun ran da mutum ya kwanta bacci ya mafarki mani ya fito masa ko ɗan shekara goma ya ɗaya ne ya balaga ko alama su cikin alamomin balaga hanya ta biyu shi ne in an ɗaga hamatar mutum aka ga gahi ya balaga in an ɗaga marar aka ga gashi ya balaga in mutum ya kai shekara goma sha biyar ya balaga a wani gurin wani gurin ya kai shekara goma sha takwas amma a tsarin addinin musulunci shekara goma sha biyar su ne shekarun balaga abdullahi dan umar wazo zai taho yaki a yakin badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jera su yara ya auna su ya auna su tun suna ɗan yara suna zamariya su fito yaki yakin badar yaki na farko manzon Allah ya auna su shekaru 14 duk sai ya ware su Azara dan Umar sai yake cewa walam yarani qad balagtu manzon Allah yana ganin ban balaga ba shi yasa sai ya ware ni da aka zo yakin Uhud ba shekara ɗaya ce tsakani ba sai 14 an ware nan 15 manzon Allah yana zuwa da ya dafa kansa sai ya sa shi cikin wanda za su je yaki sai malamai suka ce wa hadha haddun yu'rafu bihi al-baligh wannan ita ce iyaka da ake gane mutum baligi ne idan namiji ne shekara 15 idan mace ce shekara 13 shine abin da ake kare balagarta a tsarin addinin musulunci bature ya kutso ta bayan gida sai ce mana mace ba ta balaga sai a shekara 18 namiji baya balaga sai a shekara 18 kuma ƙarya yake da yawa sun balaga kafin su kare secondary school da yawa 'yan mata tun kansu je JSS1 suke balaga tun a primary school aji biyar aji shida tun anan suke balaga ta zama ganin shekara goma ya takwas da ka taso ba kuma idan aka yi mata aure ga duk ƙungiyoyin duniya sun taso ai an aurar da ƙaramar yarinya kuma ga tana zubar da jini sai na jinin ya fito alama ce ta me alama ce ta balaga don haka hanyoyi huɗu ake gane balaga ba lalle ba sai kayan mafalki mafalki ɗaya ce daga cikin hanyoyi gashin hamata ɗaya ce daga cikin hanyoyi gashin mara ɗaya ce daga hanya daga cikin hanyoyi in ka kai goma sha biyar ka balaga inda a aura maka gani zai fito ko ba zai fito ba assalamu alaikum wa rahmatullah malam tambaya ta ita ce ko menene falalar ɗaga hannu yayin kowace kabbara cikin sallah domin yafi yawancin mutane kamar ba su san fa'idar hakan ba yasa suke ɗaga hannu yayin kabbarar harama kaɗai banda sauran kabarbari cikin sallah daga hannu a cikin sallah kabarbari uku su ne suka fi kowanne muhimmanci kabarar harama tafiya ruku'u dagowa daga ruku'u duka wannan kabarbarin ba a samu wata sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai daga musu hannu ba amma sauran kabarbarin kamar da zamu tada zaka ji ana cewa wa kana ahyanan wa kana ahyanan tsakanin sujada farko wani lokacin ya daga wani lokacin bai daga ba in ya dago daga sujadar wani lokacin ya daga wani lokacin bai daga ba ko ma sujadar wani lokacin ya daga wani lokacin bai daga ba amma bai taɓa sallah ba bai ɗaga ba a kafara harama tafiya ruku'u ɗagowa daga ruku'u wannan su ne suka fi kowane ƙarfi ana ɗagawa kuma fa'idarsu shine akwai kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su assalamu alaikum malam idan mutum yana nafila kafin liman ya zo za ga wasu yana zuwa suna katse sallah malam wannan shine abin da ya kamata a yi idan liman ya shigo masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fala salata illa al-maktuba ba wata sallah da ya dace ayi a wannan lokacin fati sallah ta wajibi da haka liman yana shigo a masallaci ba kabara harama kama za a fara ba ana fara to sallar nafilar ta ajiye an ce babu koda ka'ida ta da haka wannan yasa mutane da yawa suke katse sallar su kafin su yi ta wasu kuma malaman suke ganin in dai za a zo kafin kada ta mutu salatu in za ka iya kaya to ka iya ƙara sata wallahu ta'ala a'lam Assalamu alaikum rahmatullah tambaya ita ce an ce ba a karanta Qur'ani cikin sujada malam ba za a iya karanta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar naga ita ma aya ce a cikin alqur'ani i ba a karantawa ba za ka yi sujada ba ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kai wannan aya ce ta qur'ani sai dai ka murda ta wani larabci ya tsago ta cikinta wani larabci ya tsago ta bayanta ya tsaga ta gabanta yanzu ta maida ta larabci tare da ce akwai ayar qur'ani cikinta gaba da bayanta kai tsaye ba za a ce ayar qur'ani ba ta sana'a ita amma ka dauke ta sukutun da gurar take a qur'ani kai wannan bai dace ba ba a yi malam idan zan yi sallar nafila raka'a hudu nakan bude da addu'ar bude sallah idan na yi raka'a biyu na yi sallama idan zan sake raka'a biyu sai na sake addu'ar bude sallah ko kuma ta farkon ta wadatar kamar sallar dare zai raka'a hudu ko idan kai addu'ar bude sallah a ta farkon sauran duk suna leke ne da ita baka bukatar ka sake wallahu ta'ala alam sai masu neman addu'o'i na alkhairi ta dole suka rubuta suna neman addu'o'i bangaren maza da bangaren mata masu aure da samari zawarawa da gwagware muna addu'a ubangiji Allah madaukakin sarki ya biya kowa bukatarsa ta alkhairi dukkanin abin da ya shige mana duhu ya dame mu Allah madaukakin sarki kai mana maganin sa dukkanin abin da muka sa gaba na alkhairi muke fatan samun shi ubangiji ka sauka mana sauka mana samun shi Allah ka ba mu zaman lafiya cikin wannan ƙasa razali da tashin hankali da muke ciki da rashin kwanciyar hankali ubangiji Allah ka kwantar da hankalinmu Allah ka azurta mu Allah ka ba mu zama lafiya ubangiji abin da yake kawo matsalolin rashin tsaro ubangiji Allah ka magance mana shi Allah ka ba mu tsaro Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba abin da yasa Allah ka tada hankalin mu ubangiji muna tuba a gare ka Allah ka maido da hankalin mu ka kwantar da hankalin mu Allah madaukakin sarki yayi gori cewa shi ne ya amintar da waɗannan mutanen kuma ya ciyar da su daga yunwa allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf shi Allah shi ne yake ciyar da mutane daga yunwa in yunwa ta taso duk dubaran noman ku sai Allah ya ga dama za ku ci ku goshi sannan kuma sai Allah ya ba ku tsaro za ku samu tsoro za ku samu tsaro ta kai yanzu duk inda mutum yake bai da tsaro saboda an taba Allah to Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka ba mu tsaro Allah ka ba mu kwanciyar hankali masu kuɗi ba su da kwanciyar hankali talaka ba su da kwanciyar hankali kullum mai kuɗi ya kwanta tunani yake za a iya zuwa sace hiko hiko ɗansa in ya hau titi tsoro yake za a iya sace hiko hiko ɗansa in ya bar gida tunani yake ya rayuwa ƴaƴansa take in wurin sana'a yake tsoro yake za a balle gurin sana'a a ɗauka musamman masu balle shagunan al'umma ko kwana hudu an ce an je layin shagunan bakin tasha an balle musu shaguna da teloli da masu waje an kwace kayan da yake ciki masu yin wannan abu idan masu shiwa na Allah ta shiryar da su in ba masu yiwa ba ne suka addabi mutane a cikin dukiyoyinsu da sana'a su ubangiji Allah ka tona asirinsu Allah ka tona su Allah ka yi mana maganin su dukkanin matsaloli dai da bukatu ubangiji Allah ka biya mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin
kawai da an kawo sai a yi